بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكبر دار الله شكرا بشرين لكي وزن shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da bakwai bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sha biyar za mu tashi darasi na ɗari da sha shida hadisi mai lamba ta ɗari uku da saba'in da takwas muna cikin kitabul ma shafi na tamanin da uku a wata nuskar za mu tashi hadisin asma'u bin abi bakr bin siddiq radiyallahu anha a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam as-sughra da babban malami Abdul Gani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi al-Jama'i rahmatullahi alayhi inda muke karanta wannan littafi a wannan masallaci na marigayi alhaji bashir usman tofa rahimahullah ta'ala za mu ci gaba da karatun min da malai yace alhadisu alhadisu samin wa sab'una ba'da thalathmi'a hadisi na dari uku da talatin da saba'in da takwas ana asma bint abi bakrin radiyallahu anhuma an karbo daga nana asma'u yar sayyidina abubakar Allah ya kara mata yadda ita ce matar zubairu bin awam yar uwa ga nana aisha Allah ya kara mata yadda bayan dangane da mahaifinsa ɗaya da da sai na da nana aisha kuma ita ce babba kamar yadda muka faɗa ta musulun da tun da wurwuri ana ce mata za su mai tsakai lokacin da annabi alaihi salatu wasalam zai hijira shi da sai na abubakar to abincin da za ta kai musu jeran to tufura da ba abin da za a rufe sai ta ɗauki mayafinta ta ya gaji ta lullube wannan abincin ta yi musu guziri da shi to shi ne ake kiran da wato za su nika kai ana magana a kan cewa tsakanin nana asma'u da nana aisha ka gaya da kanwani wace ce ta fi kyauta dukkanin suna da kyauta domin ya kamata su yi kyauta domin ita nana aisha da nana asma'u a gana dukkan su ya'yan sai na abubakar kuma kowa ya san kyautar sai na abubakar shi haka ta ci kawo abu ma gaba ɗaya ke ɗebowa duka kamar yadda muka ji a baya sannan na na aisha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam take aure kuma kowa ya zan babu wanda ya kai kyauta din duniya sannan ita na na asma'u tana auren zuwairu bin awwa eh ni al-asharatu al-mubashshiruna bil janna shi ma kuma kowa ya san yadda yake da bajinta a wajen kyauta to shi ne ake magana akan kyautar su mun biya adabul mufarrad amma shekarun da dama shekara goma sha cewa ana tattaunawa tsakanin na na Aisha da na na Asma'u wace ce ta fi kyauta ita na na Aisha duk abin da ya zuwa hannunta yawansa ko kuma a ce wato duk abin da ta samu tattara shi take sai ya taru sai ta bada shi shi kuma ita kuma na na asma'u yana zuwa za ta bada shi duk kankantar sa shi ne ake tattaunawa shi ce ta fi kyauta a cikin ita aisha ce ta tara a baka mai dan kauri sai ta bayar ita kuma asma'u yana zuwa ko yana goma sai ta zo za ta bada shi waye fi kyauta na'am asma'u me dalili ba ta tarawa na da ya zo bayarwa ake to amma kuma alai biyu abin da bai taru ba baya shiga rai wanda ya tari ka gan shi da yawa ya fi tsayawa a rai yawa saboda haka idan wannan za a auna na na aisha ita ce gaba kai ai mai kuɗi ne za ka gane eh eh duk da haka misali amma dai kuɗin da ya taru ya fi shiga rai ya fi shiga rai wanda ya taru ya fi shiga rai kuma akwai hadisi ba kai sai ai za ka ga me za a ga wani lokacin mutum kuɗin na yawa kuma yana ƙara son su yawa alhaji ya da yanzu yawa to shi kenan saboda haka wannan shi ne sannan wannan sannan kuma ta yi hijira zuwa madina lokacin tana da juna biyu da haka hijira madina ita da ciki ta tafi to ana zuwa shi ne a lokacin har za ku ga matan sahabbai suka dan jima ba su haihu ba aka yi ta surutu su kafiran maka da yahuda suna cewa wai mu muka yi musu asiri ba ga wanda za ta haihu ana haka na na su ma wuta haifa abdullahi ibn zubair to shine farkon wanda aka fara haifa a madina abdullahi ibn zubair eh to wannan shi ne na na su bawa Allah ya kara mata yadda mai take take kala take na harna ala hadi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam farasa zamanin annabi kira da hamda Allah tabbata a gare shi mun doki doki fa akan na huje muka ci wa fi ruwayatin wa nahnu bil madina a wata ruwaya tace muna madina lokacin muka soke dokin muka ci to wannan ne za mu koya karkashin wannan hadisi na ɗaya a shullu akili da kaumin khairi hadisi yana magana akan halaccin cin naman doki halacci ba wajabci ba ko san da yawa mutane suna takuɗa abubuwa na sai abu ya halatta cewa ya halatta daban ya kuma wajaba daban saboda haka abu zai iya halatta a musulunci haka ban rayuwarka ka karanta da shi amma baka yi ba amma ya waje ba wannan baka yi ba laifi kai wa Allah saboda haka cewa doki ya halatta ba to aka yi ka ci ba ba wanda ya ce ma sai ka ci doki babu amma kar ka haramta wa Allah abin da bai haramta ba shi ne abin da ake so kawai cewa kana kyankyamu abu ba ka so ko kaza daban ولا تقولوا لما تفيق ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سوى ذلك بيسع ما ليكئين قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه يوم أنت دوك زمن أنه عليه الصلاة والسلام كما يتبت الدسوة كهذا نتيجة نبي أن البارس ينحر ويذبح بالطريقة الشرعية kana da hanya biyu yanka doki ko dai a soke shi ko a yanka ta hanyar da shari'a ta na uku wannan hukuncin hukuncin hada da hukumu muhkamu muhkam gairu mansukh yana nan ba a soke shi ba ba wanda yi shi an yi abrogation yana nan to kaga banda dai fitina da rigima ai ta haka ya halatta kuma kai ka san a doki ya fi sa da raƙumi tsada ko ba haka bane ya bi ni bada cuta da raƙumi da rago mai yanzu ta kanka kake wannan ta doki shi za malamai aka ce malamai sun yi sabani wajen cin doki mazhaba uku ake da ita mazhaba farko suka ce halal ne shine mazhabar jumhur kawai doki ya halatta wal khayla wal bigala wal hamira litarkabuha su a gurin wannan ayar da ta zo wani sashin aikin su ta faɗa yawwa na biyu wanda suka ce makaruhi shine mazhabar hanafiya a wajen abu hanifa cin doki makaruhi ne ba haram ba na uku kuma shine malikiya su a gurin malikiya inda muhaqqiqin ba duka ba wasu daga cikin muhaqqiqun al-ayyam malikiya su kuma sun ce haramun ne saboda wannan ayar Allah ya kawo lamu din nan litta'ali cewa li tarkabuha dan ku hau ba dan ku ci ba amma abin da yake daidai malamai suka ce jawazu akli la amil khairi duna karaha kawai ya halatta a ci doki ba tare da karhanci ba saboda hadisin Jabir wanda za mu biya yanzu bayan wannan da tabi'ai da jumhurul fuqaha da muhaddisi duk sun tafi akan haka duk wani hadisi da yazo yana haramta cin doki duk yawan su ba su inganta ba wannan shine kawai abin da za mu iya wanda ya zo ce ma kuma an shafe hadisin to yana buƙatar dalili bari mu ji hadisi na gaba al hadisu shafi wa sab'una ba'da salatu mi'a hadisi na ɗari uku da saba'in da tara an jabir radiyallahu anhu an bin abdullahi radiyallahu anhu ba أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. جابر بن عبد الله يسأل لو تراد أن الله ثبت عليه يا هلا يا هلا يا هلا دنجني يسوع naman jakin gida luhumu hamurul ahaliya naman jakin gida kaga banda na jaji kenan sannan wa abina fi luhumil khayli sannan ya bada izinin cewa ku je ku ci naman doki wani muslimin wahdahu a ruwayan muslim kalin ce akan na zama na khaybar alkhayla jaji ya ce a lokacin da haka yakin khaybar shekara ta bakwai mun ci dawakai wa umrul wahki da zebra jakin dawa duk mun ci wani annabi sallallahu alaihi wasallam an da himar al ahli kuma a lokacin annabi ya hana cin dukiyan jakin gida ya ce cin jakin gida haramun me za mu koya a nan tahrimu akli da umar umar al ahliya hadisin ya nuna haramcin cin jakin gida ولا خلاف بين اهل العلم اليوم في تحريمها gaba ɗaya malamai ba su sabani wajen haramcin jakin gida ba duk sun haɗa ka haka na biyu hillu asali da qaumin khayri shi ma hadisin yana nuna halaccin cin jakin doga naman doki saboda cewa wa adina ya ba da izini hillu qaumin khayri wajen cin naman doki wal iznu ibaha malam yace izini kuma halacci yake nufi ba umarni na wajabci ba halacci na uku hindu abin da umar waki ya halatta a ci naman jakin dawa wa kada akala min sallallahu alaihi wasallam kama sabaka annabi ma ya ci kamar yadda ya zo a hadisin Abu da a baya wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye na uku an Abdullahi bin Abi Awba an hadisu 80 ba da 300 hadisi ne lamba ta 380 an karbo daga abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu qal abdullahi bin abi aufa sunan da alqama ibn khalid ibn al-harith ibn abi usayd al-aslami dan uwan zaid bin abi aufa ne da shi da su biyun da mahaifinsu dukkan su sahabbai sun halarci ya ji bai ake rizwan inda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minin in yubayi'unaka tahta shajara gemun da yana da yawa fari ne amma yana yin lalle daga baya ya samu matsalar idanu bayan ya manyanta ya mutu a matsa kufa shi ne na ƙarshen mutuwa a kufa a kufa ka san kowane gari za a ce ga ƙarshen sahabin da ya mutu a duniya a sahabbai na ƙarshen mutuwa mun san shi abu tufai ne ko amur bin wasila amma a garin kufa in an tambaye ka zaka ce shi ne wannan sahabu abdullahi bin abi aufa kamar yadda an tambaye ka a basra an tambaye ka a sham ko kowanne da akwai sahabin da ya mutu a ƙarshe a kowanne gari to shi ne mutu sahabi na ƙarshe ya rasu a shekara ta tamanin da shida bayan hijira kala yace asabatna maja'atan yunwa ta kama mu lailayali a khaibar a dararen da aka yi yakin khaibar shekara ta bakwai ke wallan ma kana yau mu khaibar yayin da ranar khaibar din ta zo wa kana min al-umur al-hadiya saboda yunwa jakunan mu na gida muka rika yanka su kawai wanda harna muka rika soke su wallan ma galat bi al-qudur yayin da wato tukwanen mu suka fara zabalbala kan ya fara tashi kenan an kusa saukewa na da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mai kelar annabi kira da abin da Allah tabbata a gari shi yanzu yake da ya zo yana kela ya kuwa jama'a a nikfi ulkudur kowa ya zubar da tukunyarsa wannan naman da yake kanshi kowa ya tunkuɗe ta wa rubbama qala ina tsammanin ma cewa wala ta kudo min lu'umil humuri shay'an kada wanda ya dandana naman nan an haramta su kuma sahabbai annabi yayin hali kamar a kashe fitila ne in ya ba da umarni kamar a kunna ta ne nan da nan za a yi to kun ji a inda aka haramta cin naman jakin gida har shekara ta bakwai kenan ana cin jakin gida daga nan aka haramta an ce wanda ya zo yake nan ma abu da latar ansari ne shi ne ya zo shi annabi ya aiko kamar yadda ya zo a ruwayar musulun a wata ruwayar kuma aka ce bilal ne a ruwayar ibn sa'i shi haka ya zo ai akwai ruwayar ma da ta ce abdurrahman bin auf ne an samu ruwaya da suka zo suka yi magana zai iya wuyewa kowa zai yi kila a cikin yau wata zo da aka kai wanda ka gani shi za ka ce ya yi wa man shahidna illa bima alimna shi kenan shi da da fatawul bari ibnu hajar ya zo sai ya hada su gaba daya yace kowa da abin da yake kowa haka kuma ya faɗa na ɗaya ne za mu koya jawazu akali lahmin hayawan al-muharram inda zarura ya halatta ka ci naman dabbobin da aka haramta yayin da larura ta kama in mutum ya zo zai mutu ba abinci naman da aka alade ba za ka iya ci ya halatta ka ci in za ka iya in dai mutum ya zo ba abinci yana neman mutuwa to abin da aka haramta masa ya halatta na biyu jawabi na haru ma yuzba ya halatta a je abin da ake yankawa a soke wala ko kuma a yanka in kana khilafu sunna na uku jawabi irsali man yunadi bismi amirul jami ya halatta a aika wanda zai shira da sunan wato komanda ko aminu da jagoran tafiya na hudu tare ma fi da kawai da kawai da ahaliya wa in kallan haramcin cin naman jaki duk kankantarsa lisa wa illati fi ta'limiha kauniha rijisan najisa saboda abin da ya sa inda da ta sa dalilin da ya sa aka haramta saboda najasa ne na biyar wujubu fa'il qudur التي يبلى بها لحم العمر الأهلية بسبب تعيينها wajibi ne a tunkuɗe wannan tukwanen da suke zabalbala da nama a ciki suna ƙanshi saboda an haramta na shida annal umar da umar hadiya na jisa naman jakin gida haramun ne na jasa ne wa kaza kullu muharramin najis haka nan duk abin da aka haramta shi ma na jasa ne fala budda min ghaslil qaddi minhu idza waqa aw udhiqa fihi wajibi ne da abin da aka zuba a ciki aka dafa to a wanke wannan abin da aka yi tukunyar da aka yi amfani da ita na bakwai al'adul bil asiyai al ibaha asali akan duk abubuwa shine halatti huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an لأنهم أقدموا على ذبحها كسائر ما يذبح نعم نتقص وجوب تفقد الإمام لرعيته لرعيته والإيان على مثالها واجب ne jagora ya rika bibiyar waɗanda suke karkashinsa wajibi ne kana shugaba na karkashin ka ba daidai bane a zo a ce an yi abu kaza guri kaza ka ce baka sani ba kamar yadda muka yi ta fama da shugabannin baya sai a biya bara a jiha kaza shugaba ya ce gibe ma sani ba to ba in dai kana da irin wannan ɗabi'ar ba kamar da cancanta ka zama shugaba ba shi shugaba sai ya zama mai bibiya shi ne ka'ida na tara bayani sujjatin lati kana yalqaha ashabu rasulillah bayani akan tsananin da sahabban annabi alaihi salatu wasallam suka hadire wa sabr bi zatillah da yin hakuri dan Allah الحديث الهادي والثمانون بعد الثلاثمائة حديثنا dari uku da tamanin da ɗaya ana abi talaba al-khushanni radiyallahu an قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حوم الحوم الأهلية النبي يا حرم تسن ناما جاكل جدا أبو طالب الخشني خشني ما الوزن ساباني أكن سنانسا ديوا ساباني بيوا كما أقول لك في جرثوم ابن ناجر وسكت سنانسا بايع أو جينا سنوانا دكني مبايع كالأجل wato bishiya shi ma yana cikin yan bai ajo rizuwan yawwa amma sunan da ya fi kwari biya jurtum din ibnu najim dan uwan wani da ake kira amro ne ibnu najim to shi ne yake cewa قال يجي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية النبي يا حرم تتن نام جاكونا جدا ميرامك يا قرقتي تأكيد تحريم الحمر الأهلية كرففا حرم تتن نام جدا نبي أولا عينا في التحريم ما سرى به منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم mafi cancantar illa da gaske abinda abinda wato annabi ya haramta annabi wanda ya fito fili shine abinda dan kelan da ya zo faɗa yake cewa inna allaha wa rasulahu yanha yanikum anha fa inna harijatun min amali shaytan haka dan kelan ya ce Allah da manzo sun hana ku cin naman jaki saboda haka naman jakin gida domin najasa ne فلحومها نجسة naman imanin da sai alhadisu tani wa tamanun ba'da salatu mi'a hadisi mai lamba ta ɗari uku da tamanin da biyu an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal abdullahi da abbas Allah ya kara musu yadda yake da kantu ana wa khalid bin walid da ni da khalid ibn walid mun shigo ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzo kira da insha Allah tabbata a gare shi ina sun ce baita maimunata mun shiga ɗakin gidan na na maimuna بنت الحارث فأوتي بذنب أنا هكا في هكا شكو دا دمو محلول غتشي أن غتش دمو غتشي أن سن دمو بي كما دا دمي kada ko dan shi ma lafta ne saboda haka ne kama da kada sai aka shigo ne fa hawa ilayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya miƙa hannunsa don ya ɗauki wannan gasasshen daman saboda asali annabi yana son nama an fahimta da kyau annabi yana son nama to sai ya ce ba ƙara ba abin mutuwa shi ta hada bulbukuna za ka ce a yi wannan matar da ta ta yafi yi mara sa man poison kun ga yana nama ta sa saboda an san yana so to je ne fa kana babin mutuwa wasu mata na cikin gidan a zaune suna ganin annabi ya mika hannu sai suka ce wasu daga cikin mata sai suka ce Allah ki ji bai mai muna wanda suke gidan na na mai muna sai suka ce akhbiru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ba wa annabi labari bi ma yuridu an yakula ku ba shi labarin abin da yake so ya ci ba wannan abin da yake so ya ci bai san me ku ga masa ba faɗa rasulullah ana kaga nan ba faɗa mana ba cewa an faɗa ko ba faɗa ba amma sai aka baki labari ya rasulullah annan naman da mu ne ba annabi alaihi salatu wasallam yana jin naman da mu ne ba faɗa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya da wuce dauke hannunsa ana cewa da mu ne shi kira hannunsa wa kuntu fi nati Khalid bin Walid shi kuma naman ne ma yana so shi yake haramun huwa ya rasulullah cin naman da mu haramun ne قال لا sai annabi ya ce a'a walakinahu lam yakun bi ardi qawmi sai dai mu babu a garin mu babu da mu a garin mu ba mu saba cin sa ba kaga cewa mu ba mu saba ba baya mai da shi haramun ko ka tafi in ka tafi yanzu south east ka je za ka akwai abubuwan da suna ci kai ba za ka haramta musu ba saboda babu a Kano kawai zai kace haramun ne a ci a kana bukatar dalili halattawa abu Allah abu ko haramta masa ba tare da dalili ko babban zunubi ne wallahi babba to saboda haka kaga nan da nan sai yace masa a'a fa ajid fa wato fa ajid ni wa aabu yace a'a ni ne dai nake kyamarsa bana so shi annabi baya shi amma kai kana ciki bari ku ji me babu kala Khalid Khalid yana jin wannan kila ba yana so yace fasta rasuhu na tizo abuna na manta nan da ne ya ciro kafar ko cinya ya ciro abinsa yace fa akaltu hu na ci wa nabi sallallahu alaihi wasallam ya huru annabi da kallo na wannan da yake nuna ya halatta kuma annabi ba zai bar mutum ya ci haramun a gabansa ba yana nuna ya halatta shi dai baya ci amma kai in za ka ci kai annabi asali ma baya aibanta abin ciki in haramun ne zai gaya muku haramun ne kawai amma idan ya zo kuma annabi bai taba jiza abin da muke taba ma da matan mu kenan yanzu cewa a ki kawo abinci ɗabi'ar ba haushi in dai ka kawo ya ci to wani daɗi magana cewa kullum sai ya ce ya daɗi wannan indiya ne wallahi indiya ce yawwa kar a yau da shi mu ba hau indiyawa bane shi ba hau ne ɗabi'arsa in aka kawo ya daɗi kawai zai ci in ya cinye shi zai mutu kwano ya yi daɗi ba sai ya ce muke yi daɗi ba ran da ya ya ce yi daɗi ta a kai wannan shi ne ba haushe ba ran da kika sa kaya ya ce kin kyau ta a kai ba al'adar sa bace to annabi baya aibanta abin baya yi ko kuma a ce wai kullum wani zai zo ya tsaya lakta wai ya gaya ma wai kullum kamar da ake dora matan ma akai kullum sai mai gida ya gaya miki me za a yi ai ba ku da wannan lokacin ai kai kana faɗan me za a yi kullum sabon yankan rake ne kai wallahi yanzu kam za ka dena hawa shi abinci ma a kawo wanda baka sani ba ai ya fi daɗi amma kai faɗi me za a yi haba ba ka da wannan lokacin ni aiki na nemo ke kuma ki je ki tambaye ku tabbas gaskiya nake gaya ma ba wai abin nan ba yawa to saboda haka kaga sai ce ba kan su wanda bi sallallahu alaihi wasallam yanzu sai na ci annabi na kallo kaga suna ta kalmiya ce silent approval annabi ya shiru a gabansa a yi abu daidai ne in ba daidai wani zai ce a in dai aka yi annabi ya shiru to ya yi almakanun sai ce almashuwi bi rabi wani abu wani wato daman suna gasa shi ne da wasu irin duwatsu dutse da za a sa shi ya ja a kansa ake tsorawa wani gashi ne na kan dutse aka ce wani da hijaratul muhamma wani duwatsu ne da suke zama jajin su zama kamar garwaci da yake gasawa to me za mu koya karkashi kaga a nan idan mutum ya fahimta da kyau zai huta da abubuwa da yawa yanzu kaga da mu ya halatta amma na tabbatar ina kawo gasassu masallacin nan ba kowa ne zai iya ci ba wanda za su ba su da yawa ba su da yawa to ai ko na zanawa a duniya ba zan ci da mu ba to haka doki ballanta na doki ba haramun bane amma ni ba zan iya cin doki ba amma ba haram bane duk da shanu nan ba su kare ba ga raƙuma me yasa ni ban saba da shi ba kun fahimta da kyau ko saboda haka wayannan abubuwan dukan muka kalle su da kyau za mu ga abubuwa ne da suke buƙatar ka nutsu ka wadura a ga abin da ilimi yake kawai amma kar ka biyo wa yan gari ke ce yi wa ilimi a hawan tsawa masu ilimin kuma suna kallon ka a wasan jajaja domin idan kai magana a kan ilimi wanda kawai ko da masu ilimin za ka kallon ka kawai yake kuma san ba daidai kake faɗa ba saboda kowa yana duba abokin magana wani zai zo yanzu ya gama surutunsa da masu ilimin a yi mai shuru domin ba a tallan ilimi a gonar jahilai mutukar za ka gaya mutum abu ya kayyata to ba shi da bukatar ka gaya ba amma in ilimi yake ne ma to sai a tattauna so da ka ga wannan matsala kenan ba matsala ce da za a yi rigima a kanta ko a ce kaza babu ba iskadi a kai me za mu koya daya hillu akilu darbi halaccin cin damu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqara khalidan ala akli annabi ya tabbatar da khalid akan ci ma da ilmi bihi yanzu me hukuncin dodon koɗi sinet me hukuncin cin sinet kwaɗo me hukuncin cin kwaɗi kun yi shiru kwaɗo ba ɗan cikin ruwa ba ne to yanzu kai aka soyar kwaɗi za ka ci to yanzu kawai sai ka tafi sauki ko south south ka ga musulman suna cin kwaɗi kawai ka ce haramun ne saboda su ba kwaci a kano ba a haka da abin da Allah bai halatta bai haramta ba kar ka haramta shine kawai an fahimta da kyau ko to sai ya ce ma ne wani mubihi wa ma qawlihi innahu laysa bi haram saboda annabi ya ce ba ai ba haramun bane na biyu anna inda عدم استدامة نوع من الطعام والنفرة منه ليس دليلا على الحرمة kasancewar ba ku da abinci a garin ku ba shine dalilin da zai sa ka haramta ba dan babu shi a garin ku kawai kace haramun ne a na uku jawazu dukuli a qaribin zauja baiti zauja ya halatta yan uwan mace su zo gidan yar uwarsu idan mijin yana so ko akwai mijin da zai ce yan uwan ki wa kansu zo tun da hawan shi ne gaba sai ki to ko ba haka ba kamar ba wani fim da daga an fara tallace da yanzu gutsi gutsi ana yi ina fara kallon wannan dan gutsi da gutsarin kilo din nace nace wannan illa ce aka kun jino ta saboda an kawo wata fitsarariya tana bayani mataki mataki mijinta ya zo yana ta binciken waya ta san duk za ku gane kilo din saboda haka ya tsaya ya tsananta mata yana wallahi makida ce a karkashin sa saboda matan mu ake koya wa rashin kunya su ake koya wa rashin kunya a hankali a hankali irin wani abubuwan suna zama a kwakwalon sai ka gama ta fara ta fara faɗa tana faɗa kai ne ka za saboda za ku ga in ka fara kallo ne mutum bai nutsu ba dole zai ga cewa wannan wani irin mutum ne ko ba haka ba mara kirki haka kaza kaza har da wata naga tana sharri sharrin ma yasa na gani wani guri da aka zo har an kai matakin da ta je ya kawo mijin mari wanda da ta yi sanyi takin ta matsa tana cewa yanzu kika fuge dama gurin ake so a zo ba daidai bane mu abin da aka dora mu shi ne ko da yaushe a gaya wa mace ta yi wa mijinta biyayya kullum wannan matakin ba wai a hure musu kunne ba fara idan miji yana da matsaloli kokari ake gyara amma zo matakin da yana ta binciken wayarta ya zo in aka yi waya ce wannan wannan dan kaza ne waye ne kaza duk wannan dabaru ne inda zuwa ake a koya a gurare na fim iri iri da za a koya musu yadda za su rika shigar mu a hankali a hankali an fahimta da kyau ko
shi ne ma da yake to kaga wannan idan yake baya so a biji an zai
to shi sa ba shi ma anan ya faɗi wani abu ayyuki cewa ga shi nan yace idan alimu cewa جواز دخول أقارب الزوجة بين زوجها وتبسطهم فيه فيه إذا علموا إذا سكت أن الزوج لا يكره ذلك مجم بايع كعمل هكا شكرا لو وجد هذا العسل من بين الصديق والصديق الذي لا يكره ذلك يا هلك تهجير جدا أبوكينك كون تقوان كذبين فتعبنت إجم يا هلا بايا جامل هكا نجمع أن الأمر الخاص من الرسول لا يكون له حكم العموم wani keɓantacce al'amari daga ɗan aiki baya zama am ya game kowa wajen abin da aka aike shi da shi ya zama ya hau kan kowa illa bi dalili na shida bayanin hudul khuluqin nabi sallallahu alaihi wasallam bayani akan kyawawan dabi'un annabi alaihi salatu wasallam yace idan lam ya'id da'ama kunji idan annabi in in lam ya'id da'ama da kasance wanda aibanta abincin ba yace bayyana annahu la yuhibbuhu rajin aibantawa da bai ci ba ya nuna cewa baya so sai ce aula ya gabu fi ko baya kwaɗayi baya bukata kaga bai kushe ma abinci ba shi kenan na bakwai annan nafsa la targhamu ala da'ani la tuhibbu la turghamu ba a tilasta wa mutum mutum baya cin abu a ce sai ya ci ko yawo ne a gida a ce lallai sai ya ci ba kuma ya ci ba daidai ba ne na takwas al'ilamu bi ma yashakku fi amrihi sanar da abin da ake kokonto a kansa don abubuwan su su fito fili sannan na tara wa fi annahu alaihi salatu wasalam kana yuwakilu ashabu annabi yana cin abinci da sahabbansa tare na goma wa annahu la ya'lamu min al-ghaibi illa ma atla'ahu Allahu alayhi cewa annabi alaihi salatu wasalam bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi ba kamar yadda mawaka suke faɗa ba akwai al-ghaibul mutlaq akwai al-ghaibul muqayyad al-mutlaq ba wanda ya san shi sai Allah amma al-muqayyad wannan mutane ma sun sani duk abin da ka sani yanzu abin da yake aljihu na duk gaibu ne a gurin amma ni a gurina ba gaibu bane domin na san ni ko abin da na gaibu ne a gurin ku amma ni ba gaibu bane a gurina to shi ne muqayyad din akwai gaibin da kai kaɗai ka sani sai Allah akwai kuma wanda ba wanda ya sani sai Allah har gaibin ba to shi ake jingina wa Allah muƙayyar kuma ana jingina wa annabawa da manzanni da sauran to shi ne wani cikin mawaka sai ta kuɗa mu sai a ce hayaniya a kan abu guda ɗaya na ja da yana lisa annabi ya arifna anhu ashiya Allah ya arifuwa gairuhun matan annabi sun san abubuwa da yawa kan annabi alaihi salatu wasalam wanda in ba su ba wanda ya sani misali karatu akili lahamin barbi wata ta iya ganewa a matan cewa annabi ba ya san naman dabu na sha biyu manauli ma min mukhalalati salatu shay min al-madaum la yujallasu lahu fi ta'ali jayrun duna an yakawra kana da mutum kudin jini baya cin abu a je a yi mara kwatkwalila a kawo wai jiki ya ci tun da baya ci karku ko da wata hanya gwara a gaya mara domin kada abin da cutar da shi yawwa الحديث الثالث والثمانون بعد ثلاثمائة حديث لدني والثمانين دقوق أنا عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال Abdullahi bin Abi Awfa Allah ya kara masa yadda yake ga zauna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saba ga zawaji mun yi hamoki har guda bakwai tare da annabi tsira da amince Allah ya tabbata gari dama aljazuwa a larabci ko bai ce ma Rasulullahi ba a yana nufin tare da annabi amma sai ce ma dan ya kara tauhidi in aka ce gazuwa shine yakin da annabi ya halatta sariya kuma wanda ya aika dan aiki shi ne bambancin su asira domin ya koki guda bakwai tare da annabi alaihi salatu wassalam duk wannan ya ce na kullu jarada muna cin fara za ku gan su buhu buhu ana kawo nan kaje kafin kafin to amma matsalar shi ne mu hanyar da ake kashe fara ita ce ne matsala domin ta nika lake sawa a kawo su wannan buhu buhu din wannan kuma ya kamata su likitoci su yi bayani a kan illarsa a jikin mutane amma an fara ce ta biyu kamar yadda na mutum ya je kamo shi kenan wanda muka zauna da shi a dama harkan wani wani malami yana na har yanzu za a zau shi zai ce wani bulan sama abin kirki zai ga duk fara ce a cikin haka mutum yana ce a ba mu ba haramta ba ga amma ni je ba zan ba zauna ya tafi yana dariya yana kallon mutane so da haka ka ga halal ne ya ci amma mu ba mu ya ce wallahi garin da na ji na ya kuwa ta fi kiki da shi nace a gurin ka kai da kake kiki to bara za ku ganin ba ta ana biyo musu ita yara biyu wasu yan islami in baka yi da gaske wani za ka ga suna zuwa da ita ana siyar wa yara a leda an kukkulla ta a yi mukon kaje za a ganta kwano kwano ana siyarwa to wannan shi ne to mala yake bayanu ma kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min as-sabri wal mujahadati fi dhatillah irin bayanin yadda sahaba annabi alaihi salatu wasalam suka kasance suna da hakuri da kokarin gidan Allah na yi illu akil jarat ya halatta a ci fara yawwa shi sa ba da suka ce ya halatta a ci fara dini ne in an kamo an yanka da dini kuma ba a yanka ba da dini kamar da ya zo a hadisin musulun kuma ita ba raba ba da alaka da waye ya kamo ba mutunci ne ko ba yahudi la an gane ko ko ko da kanta ta mutu duk ɗaya ne za a yi ni yana saboda hadisin abdullahi da umar cikin bulugul maram wanda yake marhu'i ne hadisi ibnu majah ma ya rawaito shi da yake cewa wa illat lana maitatani wa daman in shi fa ammal maitatani fal jaradu wal hut wa amma damani fal kabid wa ihad annabi yace an halatta mana shin muke guda biyu da jina ne guda biyu mushen guda biyu su ne matattiyar fara da matattan kifi wannan ba sa bukatar yanka za a ci jina nan kuma shi ne hanta da taifa kaga jini ne a asalin yawwa lafiyayyen jini yake zuwa ya daskare ya zama wannan saboda haka ya halatta ne ba ya zama dole ba in ba ka ci shi kenan الحديث الرابع والثمانون بعد ثلاثمائة حديثنا تاريخ دا ثمانين دهود عن زهد بن مجرد الجري عن قبول دا زهد ابن مجرد الضربي رضي الله عنه Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda kana yace kullum inda abi Musa al-Ashari wata rana mun kasance muna zaune gurin abu musa lashari abdullahi bin kai wada ari ma idan tinje sa a kawo masa a teburin da ake cin abinci a kai shine ma'ida wa alaiha lahmu da jaji a kan teburin sai ga naman kaji wada kana rajulun min bani jamila sai wani mutum ya shigo daga wannan kabila ta bani jamila shi mutumin jan fata ne kamar ka ce wankan tarwa dan suka ce wa mutum ahmad to wankan tarwa din shabihun bil mawadi yayi kama fatar sa kamar kamar nan sun yi kama da wato bayin da aka yanta shine mawadi bayin da aka yanta fakara zai yi halumma tawo zo halumma ilaina tawo halumma zo fatalaka a zai nufi ai tawakkaf sai tsaya ya nuke ya zuwa fakalin zai ce halin ma zo mana kuna cin abinci wani yanzu kuka ce zo ka ci mana irin wannan abu fakala halin ma ya kara cewa zo fa in yi ra'ayi ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kullu bin kaza wannan naman kazar da ka gani ni ma na ga annabi yana ci dan ya kudaitar da shi ya zo ya ci dace shi annabi ma yana ci ba wani kaɗan ne nake ci ba yace ka zo kawai ka gane mutum ta yin naman kaza yana ja da baya na daya kullu akli lahamin dajjal wa huwa ijma'un halaccin cin naman kaza ijma'i ne ba sabani a nan ha babu da annahu min at-tayyibat domin kira cikin dada da in ka gaba ka cin kaza Allah ya baka lafiya na biyu jawazul akli ala al-ma'idati ya halatta mutum ya ci abinci a kan tebur eh ka kawo dan abu ya dora karkace wai ka a ba shi da alaka da sunna wannan ka kyale shi zai ci a kan tebur ya halatta da tokali zai kyale shi fani mai na biyu na uku kai annal mandi al mai wal mai ilmu mimma la yadullu huwa shar'u makomar a da ake gane abu ya halatta ko bai halatta ba da kira ake ganewa ba tana gani ba ba a gani na ba amma ina baka shawara duk da ka samu kanka a Saudiya ka shiga gurin gobe din nan kar ka kalli abin da kake ruba ba garin ku ka dandana wallahi ka ka fara ci ka dan jiya yake farai kuwa in ka jiya wannan ba za ka ci abin daɗi ba farai kuwa tunda ka san dai a nan ba wanda zai kawo ma kayan haram ko duk na halal ne saboda haka dan dada kawai ni ya wanda zan ba ka ka zubo da yawa dan zuba cokali biyu ka fara to sai wuce a lal aqli an gane ko ba da hankali ake gane shari'a ba na'am wannan hawa ko son zuciya wannan nan ko sa rai wannan al'ada ko al'ada ba da zuwa ce halattawa da haramtawa ba da shari'a ake halattawa da haramtawa na uku na hudu kai annan bina ala al'asir huwa alwajib gina akan tushen asali shine wajibi na biyar jawazu akan tsayyibati ala almawadi ya halatta a ci abubuwan dadi waɗanda suke a Allah ya halatta akan tebura وهذا لا يتعرض مع الزور كل ولم يقول كل الدنيا ولا يقصه كما ما يتوي ما خلافا لمن تكشف كما سابان ولن تسي ganin in ka zo kana jin abin da kan tebur kana malaji kana jin rainin wayo ne wannan yake ka ga akwai wanda suke so sai sun mai da kai cikin daji dole wai in kana karantarwa harka addini wai kai baka waye ba dan wurin aikin din nan su kuɗe biyu wai kai ba za ka je ba sai wani ce malam kuma kuna zuwa da tsainin hankali ne Allah ya rena hankali su kaɗai Allah ya ce su je wanda ku ka roƙi Allah duk inda ake zuwa a sha su ko kaza a yi a kai ma ka je duk inda ake zuwa Allah ya baka dama ka ɗebi yaranka da iyalanka ku je su ɗaɗɗauko abu bayan an gama ka biya kuɗin to kai rodo ka zo biyarwa kai banda kai duk wannan abubuwan da Allah yake banda ku ai ka san na kasa banta abin da na taba gaya mu wanda wani a ɓoye da tsinnan kawai kun da zan je yaji malam kuma kuna zuwa nan nace amma ka raina mu hankali biredi ma ku kaɗai za ku biya biredi ba a nan nan ɓoye ko malam nace wallahi ka raina mu hankali to mu ba irin wannan gurin ba gaba yawwa to sai yake in da ka gaya mana habibu ka gaya masa amma ni ban da shi yawwa ka gaya masa shi na bakwai ne sai yake jawabu da kulin mari ala sadiqihi fi hali akli sai yake halattan mutum ya shiga gurin abokinsa in ya yi daga shiga don fita abinci tare نتقل جواز جواز عرض الطعام على الداخل ولو كان قليلا cewa ya halatta in mutum ya shigo kai mata yin abinci ko ya rage saura loma biyu uku karka ce ai ya gari ka ce bismillah abin da bawo ke shi sai amma ka iya noma zo mu ya ba komai alhamdulillah amma za ka ci ruwa ne duk wanda ya ce ma za ka ci bi ne ba ka ba ka'ida abin da za ka ba mutum ba shi ake karkani biya wani kawai amma za ka ciro wani yawwa alhaji ala dinki ma ya ala ta'am an kwade idan wajen haduwa ya ci abinci kuma Allah da Umar ne ya ji ai ba ya ci abinci ya gani su mutane shi da ni a take har ƴaƴan su suna ganewa sai ai kokari ai sauri a dauki abincin shi kuma aka hana shi ci da mutane zai bar musu kawai domin li'annahu sababun lil baraka cin abinci tare hanya ce da albarka take shiga cikin abu عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثنا نديرك لثمانين نبيا قبل أن عباس الله قال مجد يدعي إذا أكل أحدكم طعاما إذا انتهيت يدعي في أبنك فلا يمسح يده كان يسعي هننسا كان يقول هنن حتى يدعقها كان يقول da fitu ko hankacin hatta ya aka hace ya tsiri au yuli ika ko a tsiri ma mun ji hadisi na kitabu nika ko kai za ka tsiri ko wa zai tsiri ba yawwa kai ma ka san kwanan zancan saboda haka iyali ake bibi ba da kuka ne hadisin nan na masu aure ne saboda haka ya tsiri abin da kuma jima al'ada da ladabin tsaye hannu in kuna ci da mutane ba duk loma ne ake fita wannan kazanta ne yawu za ka fi wallahi in dai duk loma sai ya tsada hannu to da yawun da kawai yake kara muku jiki ba a jira hannu sai an gama ko yaro ne kake cin abinci da shi duk cibi ya tsadi ka gyara masa ka ce a ba a yi sai an gama tsaf sai a tsadi ko a tsade ma ina mu koya karkashin hadisi to yace babu hulaikul asabi ba'da al-akli qabla al-ghusl aw al-masj an so mutum ya tsade hannunsa bayan ya gama cin abinci abin ya wanke hannun ko ya goge na biyu al'asu ala suluki tawadu an wani da daga ne ɗabi'un kankan da kai Sitai hannun nan kankan da kai yake nuna na uku alwaitu ala sunna walau kana fi ma ya'udu lahu mustaqbilan wani darwa dangane da sunna ko da wasu suna lissafa abu a matsayin kazanta a haka ka dauke shi a matsayin sunna mun dai bari tsarin kawai karka yi karin jinsin abinci ka siɗi na hudu adamul istihala fil shay'i min ni'amillah kada ka rika ulakanta ko wani irin abu daga ni'imomin Allah na daga abinci ko abin sha ko wani na biyar jawazu il'aqiha liman la yataqaddaru min dhalik min waladi aw zawja aw khadimi kana da baiwa ko matarka ya halatta su tsige ma hannu na gida karatu masu ilaydi aw gasliya qabla al-da'i makruhi ne a fara goge hannu kafin wa wato a siɗi na bakwai allazi kun da mai kunu inda linki ya yi min da'am kaji magana ana tsada hannu ne in an gama labi a tsana'i ba ana cikin ci ba na takwas a raddu alaman kai har sunna raddi ga masu inkarin sunna na tara na ƙarshe cewa ne ta tabo biya da taubi kuwa ma sabata inda muslim fil hadisi nafsahu dalilin gini a kan wannan hadisin da muka biya da kuma hadisin bukari da annabi yake cewa fa inna hu la yadri fi ayyi da'ani bil baraka mutum ya tsire hannunsa bai san a ina ne albarka a abincin take ba wataƙila a ƙarfe ne shi sa za ka ga wasu in aka ga wajen abinci ladarin koyar da yara a gida idan aka rike abinci ka gaba an ballo ma biyu a ciki ka ce sai an tuni ko har yanzu ma da alƙa da za ka yi in muka je za mu yi wani irin zama muna irin wani zama da sallah a zauna tun safa har dare wani ya tashi kawo abinci dan a kai naka zuba in ka zuba ka bar masa zai ce ka cinye duk girman ka kuma sai ce a ka zuba ba za ka sai ka cinye wannan yi to ni sa wannan ladabin in dai kana mu'amala da malam to dole ka koyi tsarin cin abinci ba in dai ka zuwa to sai ka cinye ba wai a irin yadda wasu ke kayan ko an zubo kuma sai a bar rabi a ba wannan a gidan malam ba a yi kuma shi ne sunna shi ne tsari mai kyau abin nan da ayan boko ce a ce sabi wa sarfin nan kaga a ce wai boko ce daidai ne ka zubo iya abin da za ka iya ji a ce a gwara ka cika tsara da ka cika bai domin ci gaban shi ba ta abinci ne ba kowa ne zai iya cin ragowar wani ba ba kowa bane wa alaikum assalam wa rahmatullah mun gama dama mun zo karshen kitab na'am sai kajiya na ragowar wane mutum to kaga za su zauna lafiya kuwa a wani gani kake alaji okay okay aini karan yi raguwa su sai ka yiwa wane wane mutum gaskiya gaskiya ne kuma daidai ne hakan da suke sai a zauna lafiya wa alaikum salam eh na eh shi kenan ba laifi ba ne in ka ci da tokali shi kenan ka ga ya hannu aka ce a ci dawa ba tokali ba yawwa saboda haka ka ci da da tokalin ba laifi a ciki ba laifi ba ne amma dai kana so ka ɗauki wannan sunnar sai ka ci da hannu a wanke amma a tabbatar an wanke ba za ka san irin bakteriyar da take hannunka ba sai ka wanke shi a farin guri ka san kuma ɗabi'ar ba hauji za a ga yanzu ya faɗi ya haka ce haka ko ba haka bane ya fato bai ya haka kuma zai goge ya la ilaha illallah Allah ne yake kiyaye mu ba wallahi Allah ne yake kiyaye saboda kazantar ta yi yawa ta yi yawan gaske kuma ko da mutum baya wannan za a ga gumi wani in yi zai goge da hannu kuma gumin ka inda za ka tsantsana ma za ka ji gishirin da yake to saboda haka ya kamata ya zanto ana kula shi za a ga irin magabata yadda suke mutum da ya koma gida abu na farko da yake fara yi kafin ya fara mu'amala da ƴaƴa da iyaye hannu yake fara wucewa ba boko ba ce daidai ne daidai ne kafin yaran ka yanzu da gudu ka fara wanke hannunka ka samu hannu ka wanke hannu ka game za ka game wani yanzu ban yi atishawa da hannunsa zai tare haka kuma in ka zo za ku gaida ko it is highly contagious kuma kun sani yawa saboda haka ya kamata a kiyaye gaskiya da haka zo maganar mun taba wannan maganar a karatun mu na ko jama'i da ni da haka zo maganar hansan shaida ana ta surutu muka ce ai ba na ce hansan shaida ai asali sunna ne muka biya hadisin Anas dan Malik da shi yawo yake da ɗan turaren sa ya rika goga haka shi kuma wannan ai hand sanitizer wanda ake gogawa a nan a goga haka ne hand sanitizer in ma ba ka da wancan damar da za ka rika wanke hannu akai akai in kana da wannan turaren kana goga shi kana rage abubuwa da yawa saboda haka annabi mai tsafta ne kuma musulunci mai tsafta ne wannan shi ne ka'ida abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kusure wa alaikum assalam wa rahmatullah a turare dai mai mai kyau wanda mutane suka fi wajen su biya da su ba eh kawai mostly za ka ga yawanci wannan kananan kalaban da ake kawowa daga Saudiya masu dan daɗi daɗi yau wato ire-iren ko kuma wanda za a tura ko da mai yawa ne amma mai daɗin kanshi shi kenan kawai in dai wannan laman ne na goga duk ɗaya ne amma su mafi yawanci za ga a saudiya suna da shi na hannu kawai da ake yawo da shi a goga Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da suna ya kyawawa da tsofin zama ɗaukaka Allah ya kowa ya biya kowa bukatun sa na kai musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka riga mu gidan gaske Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani Allah ka ba mu damuna mai albarka duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mani Allah ka zauna da kasar mu lafiya Allah ka zauna da jihar mu lafiya muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa ƴaƴanmu da kannanmu da suka kauce hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su akan hanya madaidaiciya duk wanda suka mana wakiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun su Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wa taqak wa tabarak zaka ya rabbal alamin صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.